الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خبائل رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن استودعتك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح بسم الله kawai shafi na talatin da nawa na talatin da biyu ina mu zai zama na talatin da uku kenan ina ne na'am wani ne mun yi wannan wani buri da zama wale mai zurgun min ha shay'an mun yi wannan karatun za mu sake falon ma فرد الناس لأن فرائدها وأهيكانها فلهم ذلك شيئا بل قال أنا أفعل كما رأيت الناس يفعلون فذاته بائلة أنمك فعل وكذلك هكذا من توضع بسم لي الولاء ألا أتم الحياة أبو سامة في سكر كمني يند أكي الولاء haka yayi cikakkiya a wikita sana ko yayi wanka min janabati daga janabarsa ala ahsaniha abu samati kyautatuwarta ita wankan janaba ko ala ihsaniha abu ta kyautata ta na kaune ahsaniha ko ihsaniha yawa da kisra ne ala ihsaniha abu ta kyautata ta ولم يعلم من ذلك فرضا ولا سنة amma bai san farilla ko sunna ba min zalika daga wannan alwala ta sa ko daga wannan wankan da na bata alwalar da yayi ala atamil hayati da wankan da naban da yayi ala ihsaniha amma bai san me farilla a ciki ba bai san sunna ba to fa janabatu janaban nan tasa wa hadathu da hadathunsa na rashin alwala baƙin alaihi yana tare da shi janabar ba ta gushe ba hadasin bai gushe ba wa salatuhu ba'idatu sallaka kuma ɓatacciya ce tunda wankan janaba da tsarki ba su samu ba gairu makabula sallasa ba karɓaɓɓiya ba ce kai balbari dai huwa shi fi jami'i ma fa'ala cikin dukkan abin da ya aikata tun daga sallan nan da yayi bai san farilla da sunna da mustahabi da qabli da ba'di da makaruhan sallah da musabai da mubtilatu salati ba da alwalar da yayi bai san farilla da sunna da mustahabbi ba da wankan zanaba da yayi bai san sunna farilla mustahabbi ba kuma yana ga shi ai aikin ibada yayi to fi jami'i ma fa'alu cikin dukkan abin nan da ya aikata asimun yayi zunubi maimakon lada na sallah da ladan wankan janaba da ladan alwala to zunubi ya yi asin lillahi kuma ya saba wa Allah wa rasulihi da manzansa ba da'a yayi ba a sallar sallar da yayi bai yi da'a ba saku yayi wankan da naban ba da'a yayi ba ma'asiya yayi haka nan alwalad da yayi ba da'a yayi ba sako yayi ga Allah da manzansa sannan imamu al-awfi ya cika da cewa wa laysa fi zalika bayna ahli al-ilmi khilafun wa laysa khilafun babu sabani fi zalika cikin wannan magana baina ahli ilmi tsakanin ma'abota ilimi wato yana nufin mazahibul arba'a mazhabar malikiya shafi'iyya hanbaliya hanafiya babu sabani cikin wannan magana duk wanda ya aikata wani aiki na ibada da jahilci ba tare da ya san hukunce hukuncen wannan ibadar ba to zunubi yayi maimakon lada sako ne yace wa kadhalika alhajj ba sallah kadai da wankan janaba da alwala ba a haka nan ma alhajj aikin haji idan mutum ya je ya haji bai san farillan haji ba bai san sunnoni ba bai san mustahabbai ba bai san rukunai na aikin haji ba bai san abin da yake ɓata haji ba wa saumu da azumi na wata ramadana shi da yana azumi ne kawai yana kame baki ba ci ba sha bai san rukunan azumi ba bai san farilai ba bai san sunnoni ba bai san mustahabbai ba bai san abin da yake ɓata azumi ba wa sa'irul ibadati da sauran ibadu duka duk wata ibada in dai yayi ta bai san hukuncin ta ba to asimun yayi sako yayi zunubi kuma ya saba wa Allah da manzansa alhamdulillah sai ne aka da shafi na nawa shafi na sittin da shida ina za mu tashi wa man la'asa fi salati wanda ya gyangyaɗi a cikin sallah fala su ju da alayhi babu sujjada kabli ko ba dai a gare shi in dai gyangyaɗi ne wa in saqula nawmuhu amma idan baccinsa yayi nauyi a ada salata ya sake sallah wa wudu'a hadda alwala alwala zai fara sakewa sannan ya sa domin karewar alwala shi ya jawo ɓacin sallah in bacci ya yi nauyi mun sani tsawirin saƙirin yankudin rudu'a ko haka nan ƙasirun saƙirin yankudin rudu'a aiza in dai bacci ya yi nauyi to ya warware alwala idan da alwala ta warware a cikin sallah sallah kwa ta ɓaci na fata an gane shi yasa ta maka a'ada salata wal wudu'a wa aminul maridi nishin marar lafiya muku tafarin abin gafartawa ne wato abin yafewa ne baya bata sallah bayi da lafiya yana sallah a tsaye ko a zaune ko a kwance amma yana yi yana yi nishi saboda rashin lafiya wannan baya bata sallah wata nahanuhu gyaran murya duk da rura domin wata larura mutum ne ya zo yana ma magana da san sallah kake ba ya matsa kuma ko yana ta sallama to babu laifi larura ne dan ka masa gyaran murya muku tafaru wannan abin ya kaiwa ne domin sai da na abu abdullah anhu ya gaya mana kana ni ni rasulullah sallama mar kalani ina da lokuta guda biyu da nake shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa kuntu idza ji'tuhu yusalli na kasance in nazo masa lokacin yana sallah tanahalahi sai yayi gyaran murya gare saboda shi manzo Allah yana tashi shi kuma yazo yana ta doka sallama me san me manzo Allah yake ba in ba gyaran murya yayi ba ba zai fahimci manzo Allah sallah yake ba to kaga wannan an yi shi ne lid darura domin larura walin ifahami amma da mun fahimtarwa kadai ba larura ce ta sa dole sai ka yi gyaran murya ba kawai ka yi ne don ka sanar da cewa ya san sallah kake haka kawai wannan munkaru abin ƙi ne wato makaruhi ne duk da haka wala ta fudu salatu bihi sallah ba ta ɓaci da shi tunda gyaran murya ba magana ba ne ba wani harafi ne da zai iya karantuwa ko za a iya rubuta shi ba in ba larura don fahimtarwa ne kaɗai wannan ya yi makaruhi amma sallah ba ta bashi in kuwa ya shi na duk darura to muku tafarin wannan abin yafewa ne ba karhancin ballantana bacin sallah duk babu alhamdulillah sai ne alharus ka da shigowa to karyar shi to ce ji an shigo lafiya ya hanya lafiya kalau alhamdulillah ya kutunkum an bala ko ka zo gida ne Allah sarki to Allah sai alheri alhamdulillah ina za mu tashi shafi saba'in da nawa na saba'in da tara fasulun rabewa insha Allah al'iƙamatu sunnatun yin iƙama kafin a yi kabbarar harama a yi sallah sunnatun sunna ne aukadu min al'azani amma ita ce mafi ƙarfi daga kiran sallah saboda me littisaliha bis salah saboda saduwarta da sallah ita iqama sunnatul kharijiyatun min as-salah sunna ce da take wajen sallah amma ana yin ittisalin ta da sallah ana gama iqama sai kabbalar harama shi ko kiran sallah ba a sadar da shi da sallah ana iya kiran sallah a samu minti biyar minti goma ashirin ma kafin a shiga sallah to wannan shine iqama ta fi kiran sallah kalbi amma dukkan su sunna ne kiran sallah sunna ne iqama sunna ce sai dai iqama aukadu min al-azan ita ce mafi karfi akan kiran sallah littisaliha bis salah saboda saduwarta da sallah wa in tara kama bainahuma idan abin da yake tsakanin kira iqama da sallah tara kayan jinkiri aka samu lokaci mai tsawo bayan iqama ka ba ai kabara harama ba dalatul iqamatu iqaman nan ta baci wasu ulifat in an zo yin sallah sai sai a faru wata an yi iqama kuma sai aka bige da wani abu daban to aka gama abun aka zo sai a fara sabuwa waccan ta rushe ba ta aiki amma kiran sallah za a iya yin sa a samu lokaci mai dan tsawon kafin a yi kama a yi sallah wa qala ibn kinana allama ibn kinana ta yace man taraka amdan duk wanda ya bar iqama da gangan yana namiji ba mace ba batsalar salatu yake sallarsa ta baci saboda ya bar sunna mai ƙarfi duk da ba sunna ce ta cikin sallah ba to amma malam yace fa itiyadu qauli dai mafi kewayewa an yi wuta rasa a kiyaye alal itiyani biya abu ta zuwa da ita wala yutasahalu ba a sauƙaƙewa fi zalika cikin lamarin iqama ce ai dan ba ai iqama ba ba komai ka gane ai duk da waccan magana ta ibnu kinana ta yi tsauri shi yasa malai yace maka wa qala ibn kinana shi kadai ya fada yace duk mutumin da da gangan ya bar iqama to sallarsa ta baci shi yasa misali yace maka wal mashhuru sihhatuha qauli mashhuri dai shine ingancin sallah saboda iqamar ba a cikin sallah take ba a wajen sallah take to amma sai ce wal ifal ihtiyadu duk da cewa mashhurin zance sallah ta inganta amma dai a kauli mafi kewayewa tunda har an samu wanda yace wanda ya bata da gangan sallah ta ɓaci to a kiyaye a dinga zuwa da ita ko yaushe wala yusahalu kar a kar a sauƙaƙe lamari fi zalika cikin lamarin iqama sai ce wa hadha fi haqqi rajul wannan magana da ake fa cikin haƙƙin namiji ne cewa iqama sunna ce mai ƙarfi a kansa wa amma mar'atu amma ita mace fal iqamatu fi haqqiha iqama cikin haƙƙinta mustahabbatu mustahabbi ne kuma sirrin ita a asirce za ta yi kamar karatun da na fatiha da sura ba za ta bayyana ba wa in lam tuqim in ba ta yi iqama ba ko da da gangan ne fala isma alaiha babu laifi a gare ka ita mace dan ba ta yi iqama ba kawai ta kudu da niyya dai kabbara harama ta sunatu farilla fallata ta inganta wa lafazuwa lafazin iqama shine Allahu akbaru Allahu akbaru أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله wannan shi ne lafazin iƙama abin da ya bambanta iƙama da kiran sallah shi ne kad qamati salat a cikin iƙama akwai lafazin kad haƙiƙa a salatu sallah qamat ta tabbata a kiran sallah kuwa babu shi kuma a kiran sallah na budowar alfijir ana samun as-salatu khairun min an shi kuma iqama ba a samu wannan lafazi ka gane ai sannan zai ƙara gaya mana wani bambanci wanda ban faɗi ba shi kuma bai kawo ba a wanda ya kawo wanda wancan mun kawo wanda shi bai kawo ba bambancin su karkamati sala da as-salatu khairun min an to sai ce wa ma zakarnahu abinda muka ambace shi dinnan a wannan lafazi da muka karanta yanzu na iqama min ifradil iqamati na kadaituwar lafazin iqama in ka duba an bar da kabbarorin nan na biyun farko Allahu akbaru Allahu akbaru da kab da kabbarorin biyun karshe Allahu akbaru Allahu akbaru la ilaha illallah ma'anar ta kabira banda abin da ya wadace kabbarori duk wani lafazi da muka kawo a nan fa innahu musanna abin biyan tawa ne shi ne shi a takbir kabbarori su kadai ake maimaitawa a cikin kiran sallah biyun farko da biyun ƙarfi amma duk abu da muka ambata min ifradul iqama shine kadaituwar lafazin iqama yace huwal mashhuru shine qauli mashhuri eh akwai ruwaya da tazo da kad qamati salatu kad qamati sala ko eh eh eh akwai ruwaya da tazo wannan ya ga maka mashhuri na malikiya eh ruwaya da tazo na ifradul iqama in banda kabbarori fa innahu shi kabbara musanna abin biyan tawa ne amma sauran lafazin duka ana kadaita huwal mashhur shine mashhuri a malikiya fa in shafa'a ko fa inna shafa'a fa in shafa'a ne yawwa shine na sa wanda bai gyara ba wanda bai gyara ba ya gyara eh shafa'a ai fi'ili ne ba zi ba ita kuma inda suna take shiga inna duk abin da ya zo a gaban inna suna ne duk abin da ya zo a gaban in shar'iyya shi kuma fi'ili ne shi ne kawai bambanci in din shar'iyya ce in kana kaga kana shi ne ma bi eh in yakun yakun fi'ili ne mudari ko to shafa'a na ai ba suna bane inda an daure fa'ul sai a ce fa inna shaf'a mun san wa shaf'i wal watr ko yawa shafa'i da wutr yau za ka ga shafa'i amma shaf'u ka gane a shaf'u wal wutr ko wal watr tsere to tunda aka yi fata a fa to fi'ilin shafa'a yashfa'u ne shafa'a fi'ili madi yashfa'u fi'ili mudari to dole ne ya zama in tunda shafa'a fi'ili madi ne fa in shafa'a gairar takbiri kuma gairu din na a gyara shi ma yayi rufu'a gaira ne eh saboda can wato ya dauke shi a matsayin ismu inna da labarin inna fa inna shaf'a inda shaf'a aka ce ya ce fa inna shafa'a gairu takdiri hakika shafa'i ba shine kabarori ba kaga ai wannan magana muke ko dama waye ce shafa'i kabarori ne in ka ce fa inna shafa'a gairu takdir to ka ce hakika shafa'i wani kabarori ne kuma ba wannan ma'anar ce anan ba fa in shafa'a gairu takdir zai zama gairu shine maf'uli na shafa'a fa in shafa'a gaira takbir idan ne iqama ya biyanta wani abin da ba kabbarori ba a cikin iqama kamar karkamata salatin kenan la tujzi wani iqama iqama ba ta isar masa ba a mazhabar malikiya a kauli mashhuri amma akwai hadisi da yazo da biyanta karkamata salatu akwai wanda yazo kuma da kadaituwar karkamata salat alhamdulillah ko ya kusa wala ya takallamu fil iqama mutum baya yin magana cikin iqama inda ya fara yi har ya gama wala yuruddu ala man yusallimu alayhi kuma baya juyar da sallama ga wanda ya masa sallama inda ya fara iqama ko an masa sallama ba zai amsa ba wal musalli kaga shine yin sallah mukhayyaru an bashi zabi da an yaquma li salat tsakanin ko dai ya tashi yin sallah halal iqama a halin ikama din ya tsaya a tsaye yayi ikama au ba da ko bayan ya ikamarsa daga zaune sannan ya miƙe ya kabara harama a tsaye kabara harama sai ba a yin ta amma dole tsayuwa a gare ta sunna ne ko wa takbiratul ihram fardun sai aka ce wal iyadu laha shi ma fardun amma bayan da aka ce was sunnatu wal iqamatu sunnatu kuma aka ce wal qiyamu laha ko amma sura an ce wa suratu ko wa qira'atu surati sunnatun sai aka ce wani qiyamu laha sai sai kama ba a gaya mata wannan ba saboda haka kana da zafi ko kai ikamar a tsaye ko kuma ka yi ta daga zaune in ka gama ka tashi ka yi kafara harama a tsaye alhamdulillah sai ne lafiya kalaf ya himma na ɗaliban na tija na nabi lahi alhamdulillah ina za mu tashi misalin shafi na nawa ɗari biyar da kusin daidai a kamar sani da jerar buku ɗari biyar da kusin na za mu tashi wa kullu wahidin min al-lusus kowanne ɗaya daga cikin ƴan fashi eh ran laraba ya gaya mana hukuncin ɗan tawaye ko shine al-muharib innal ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-arab to yau kuma zai gaya maka hukuncin ɗan fashi dan kwanta kwanta bambancin sa da ɗan tawaye shi ɗan tawaye gwamnati yake yaƙa ko ko da in ya samu talakan gwamnati yana kashewa eh wai dan ya ɓata wa gwamnati rai ne yake kashe mata mutane ko ko da ba zai karɓi komai a hannun kowa ba shi kuma ɗan fashi nema abin duniya ne shi ba yaƙi yake da gwamnati ba eh yawa masu kuɗi wanda ya ɗauko guzuri yake tarewa a hanya ya ƙwaci wannan shaki ta wani ɗan fashi to kowane ɗaya daga cikin ƴan fashi zaminin mai biya ne da jami'i ma salakuhu min al'amwal da dukkan abin da suka tuɗe shi a hannun mutane min al'amwal da dukiyoyi farko abin da za a yi za a karɓi duk abin da ya taɓa ƙwata a mayarwa mutane kayansu in ya zama babu abin ya tsere ya cinye to zai biya. A nan ba a yanke hannun ɗan fashi, don ɗan fashi daban ɓarawo daban. Mu a hankali ake ta musu ɓarayi, ko a ce ‘yan kwanta-kwanta, a ce ‘yan fashi a ce ɓarayi, ko ai ɓarawo mutumin da kana bacci zai tsallaka gida, da zai ɗauka baka sani ba wannan shi ne ɓarawo. ko ka ajiye abinka ka yi galala ya zo ya ɗauke wannan shi ne ɓalawo mutumin da zai zo ya tare sai ce ba ni da hannunka za ka ɗauka kamar wannan ai ba za ta bari wannan fashi ne ne wasu su ka fashi shi ya ta maka allusus da ya ce asariku da ba asariku daban allisu daban kuma hukuncin su daban daban ka gane ai shi dai abin da ya kwata daminu zai biya ni da ni'ima salagu da duk abin da suka kwace shi minal abwal da duke mutane amma bai ce za a yi maka hannu domin wani wannan ba barawo bane dan fashi ne shi ko barawo a yanke masa hannu ake in an samu abun a mayarwa ne shi in babu kuma shi kenan ba zai biya ba in babu shi ko wannan ko babu ana bin sa bai tunda ba za a yanke mara hannu wa tuqtalu jama'atu ana kashe jama'a da yawa bil wahidi saboda sun kashe mutum daya fil hiraba cikin tawayen nan lalzina yuharibuna Allah al muharib wal gila da kuma kisan gila suka tare suka kashe mutum daya a cikin tawayen nasu to duk za a kashe wa yin waliyar qatla wahidun minhum ko da ɗaya daga cikin su ne ya dubinci kisa amma kungiyar su daya tare suke aika aikansu suka kuma da yadda su aka mutum ɗaya ya kashe ya kashe wannan mutumin to dukkan su za a kashe wa tuqtalu muslimu ko yuqtalu wa yuqtalu muslimu ala kashe musulmi da katilin zimmi a dalilin ya kashe arnan alkawari ahalin zimmati ba a baya an ce maka wala yuqtalu muslimun bil kafiri ba ba a kashe musulmi dan ya kashe kafiri to harbi ake nufi kafirin arnan gaba wanda ake yaki babu sulhu tsakaninsu da musulmi amma idan zimmi ne wanda aka yi yarjejeniyar zaman lafiya yana biyan jizya da haraji kuma aka samu musulmi ya kashe shi bayan musulmi sun ba shi amana to za a kashe musulmin nan da ya kashe wannan zimmi katala gila kisan gila ya masa auhira ba ko kuma a cikin tawaye ne duka in dai an same shi za a kashe wanda ya kashe wannan zimmi domin manzo Allah a cikin hadisi ya ce man qatala mu'ahadan lam yajid ra'ihatal janna duk mutumin da ya kashe arnan alƙawari to ba zai ji ƙanshin aljanna kaga kamar ya kashe musulmi ne eh tunda wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu to wannan ma da aka ce ba zai ji ƙanshin aljanna ba ina zai je wuta kenan wa man zana wanda yayi zina min hurrin yana intacce ba bawa ba muhsanin abin katangancewa da aure musani ne bi ma'ana magidanci ne ko kuma ya taɓa yin aure rujima za a jefe shi haka ya mutu har sai ya mutu shi da hukuncin bazawarin da ya yi zina wani ihsanu abu da aka ce masa katangancewa da yake muhsani to al-ihsanu katangance saurayi shine an ya tazawo da imra'atan saurayi ya auri mace nikahan aure sahiha ingantacce ba bataccen aure ba ba auren mutu'a ba ba auren da aka yi ba sadaki ba ba auren da aka yi babu alwali ba ba auren da aka yi babu sadaki ba ba auren da aka yi cikin idda ba ina fata an gane nikahan sahihan aure ne ingantacce ya cika dukkan sharuɗa na addinin musulunci sannan kuma wa ya da'a ya take ta waɗa'an taku sai ya ingantacce to shi kenan irin wannan mutum in aka sami shi ya yi zina da wata to za a jefe shi har ya mutu fa in lam yuhsan in ba ka tangance shi ba ka gane ai inda suka wannan sharadin ba ko da an ɗaura masa aure sai ko da ya taki matar sai zama auren bai inganta ba to har yanzu yana nan a saurayi a shari'a ko kuma a an ɗaura aure aure ingantacce amma bai take ta ba suka rabu to har yanzu yana nan a matsayinsa na saurayi shi ne ce fa illa min hukan in ba a katangance shi ba da wancan sharuɗa guli da za a masa bulala ne a tajalida bulala ɗari wa garrabahu imamu liman zai baƙuntar da shi ila baladin aka zuwa wani gari daban wa hudisa fihi za a tsare shi a fursuna a wancan garin amin tsawon shekara guda ba za a ɗaure shi a fursunan garin su ba za a kai shi wani gari can a sa shi a fursuna tsawon shekara bayan bulala ɗari kuma zai yi fursuna ta shekara guda wa alal abdi fi zina kamsuna jalda kamsuna jaldatan bulala hamsin alal abdi shi ya wajaba akan bawa fi zina a cikin zinar da ya yi rabin bulalar da ake wa'yantacce shi za a yi wa bawa. Wa kazalika al'amatu haka nan baiwa mace kuyanga wanda ba ta da ‘yanci, in aka sami ta ta yi zina, to haddinta bulala hamsin ne. Wa in kana muta zawujai ni ko da sun kasance ma'aurata ne, ko da bawon nan da ya yi zina yana da mata muhusani ne, ba za a kashe shi ba sai dai a masa bulala hamsin. ko da bai wannan tana da miji aka same ta ta yi zina ba za a kashe ta ba ba za a jefe ta ba bulala hamsin za a yi mata wala ta gari ba alaihi ma kuma babu bakuntarwa ga bayi aka musu bulala hamsin a basu su gaba da yin bauta ga iyayen gijin saboda in ka kashe shi dan yayi zina yana musani to shi ubangijin ba laifin ne yayi da aka kashe marbawa sannan in ka kai shi wani gari ka kulle shi wa zai mar aikin bauta saboda haka ba fursuna akan bawa babu jefewa ko da magidanci ne sai dai haddin sa bulala hamsin wala al'amra'ati haka nan babu fursuna akan mace kuyanga da mace yantacciya budurwa da ta yi zina aka bata bulala ɗari in dai mace ce ba za a kai ta fursuna ba saboda abin da ake gudu ɗin kar a je can ma ya ƙara faruwa to alhamdulillah wala yuhaddu zani ba sai me أكثر إيه يقول يملا yadda aka jefe namiji ita ma mace haka za a jefe ta Eh? ina za mu tashi tashi na nawa askar ɗari hudu da nawa da tamanin ko da saba'in askari shafi ɗari hudu da saba'in da ɗaya a sutura ta farko wala tuzhiru mar'atu min zinatiha mace ba ta bayyana adanta da gairi maharimiya ga wanda ba muharraminta ba ka gane ai eh ga wanda ba miji ba ba muharrami ba ba ta bayyana adanta suturar jikinta ga wanda ba muharrami ba sawa'un wanda ba muharrami ba gidanta zai shigo ko kuma ita fita za ta yi dole ne ta sukurce jikinta kar ta bayyana adanta kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul nur wala yubdina zinatahunna ko illa ma zahara minha kar su bayyana adansu illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana minha na adam ka san me ma zahara minha shine kewayen fuska da tafin hannu shine ya halatta mace ta bari wanda ba muharrami ba ya gani eh wanda ba miji ba ba muharrami ba ya gani a jikin kewayen fuska da tafin hannu iya abin da ya halatta ta bari a waje a sallah suturarta a sallah ita ce suturarta in za ta fita ko kuma in za ta zauna tare da wanda ba muharramin ta ba abin da ya sa ku aka istisra'i muharrami a shi ma suratul nuri da Allah yace illa li buulatihinna awa ba'ihinna awa ba'i buulatihinna awa bina'ihinna awa bina'i buulatihinna aw ikwanihinna aw bani ikwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna ba to waɗannan su ne kadai aka yadda su ga adam mace duk wanda baya cikin wannan to haramun ne ya ga adam da mace ta yi wala tamshi fi saudin mace baya ba ta tafiya cikin tufafi yuzhiru takassura izamiha da yake bayyana karerayar kasusuwan jikin ko da ya rufe jikin ba a ganin fatar jikinta to kare zama tufa ne share-share abin nan wanda ya kame jikinta ana ganin motsawar gaɓoɓin jikinta wala ba babu laifi bidukuli abda da shigar bawanta al-ma'amuni wanda aka amince masa alaiha gare ta inda wannan ayat da muka karanta a ƙarshe ce au ma malakat aymanuhunna ko abinda damacin su ya mallaka na bayi ko da maza ne in dai an amince ba za su afka mata ba babu laifi su shiga har ɗakinta inda bayinta ne su yi mata hidima ta bauta ولا يجاوز ثوب الرجل كعبيه ثوب الرجل شفافي نمجي مسلمي لا يجاوز كريا كيتري كعبيه إذا دنا ساوس مداجي سواء إزار ne farjan ne ko wando ne ko riga ce ko alkyabba ko abaya menene ko ma meye na tufafi kar ya ƙetare idan sawu wala ya durruhu sannan kar ya dinga jan tufafinsa a ƙasa kuyala domin takama domin manzo Allah ce man jarra sauba kuyala ko duk wanda yana jan tufansa a ƙasa dan takama to shi malam da jizo za a yi hakan janna sai da in ya tuba wala ba'sa babu laifi bil musafa da gaisuwa hannu da hannu shine musafa kaka ce musabiha abin da wasu suke faɗa musabiya ai na wayewan gari ne na ko na fitila misbahu ko na asubu ko musabiha wasu musafaha ne wasu kurahul mu'anaka an karanta lungumar juna tsakanin namiji da namiji ko tsakanin mace da mace tsakanin mace da namiji kuwa wanda ba mata ba ba muharramiya ba wannan kuma haramun ne wa me eh da kuma tsotsar hannu bayan an gaisa kuma a ci hannun juna makaruhi ne menene wa ta'zimul masajidi eh haka nan da girmama masallaci a yi su jingima jingima irin masallatan zamanin nan makaruhi ne wa me wa tahalluquha ko wa takalluquha na'am ale ale Muhammadu na ce ne harafi ne akwai abun nan eh shikenan wa takalluquha da kuma ɗabi'antar da ita ta zama kamar gidajen mutane. Yawa, a bambanta gininta da gine-ginen gidajen mutane. Daga an gani a kan wannan masallaci. Wato jannabun nara, kuma ana nesanta wuta ta barin masallaci. Wuta ta jin tsari ko garwashi a kasko na jin ɗumi kai. ko ko a zo a hura wuta na gungume a cikin masallaci wajen jin dumi wannan makaruhi ne wasu biyana ana nesanta yara ƙanana wanda ba su da hankali ba su hankalci sallah ba ba a so a bar su dinga shiga masallaci wal majayina da mahaukata ba nunai wanda ba su da cikakken hankali ba su san alfarmar masallaci ba bai kamata a dinga bar su suna shiga masallaci ba wa shuhudar silahi da halartar makami wuka ko takwabi ko mashi ko kibiya ba a so a dinga shigar da shi masallaci alami to alhamdulillah sai mu kwana nan mun kai sai mu kada sai mu أقرب المساجد shafi shafi zana da ina za mu tashi wa amdu a cikin sunna ne na? to to sai kace ne? a cikin wani riba ne? Eh, yawa a cikin sa ne ko? Yawa, adafin sa ne? To, kace ne? Wa hamdu, eh, da godiyar mai atishawa a asirce a lokacin da liman yake kudu ba ba mu shiga wa kuriha ba ko a cikin wani riba ne to shi kenan na gani a ƙarshe ƙarshen wani riba ne wa hamdu atisan ko da hamdalar mai atishawa sirran a asirce halal kudubati a halin kuduba idan ana an ana huduba yayi atishawa to kada ta alhamdulillah a bayyana dan kare lazamta wanda ya ji shi ya taimaka yarhamukallah yin haka zai dauki hankalin masu sauraron huduba ga barin jin abin da liman yake faɗi ina fata an gane in kwa a cikin sallah ne makaruhi ne ma ka bayyana hamdalar saboda me ya ce maka wa man atisa fi salati fala yastajibu bil hamd to in a halin hutba ne abinda ake so ka asirta hamdalata ka kaga ba wanda ya ji ballan tala ya ce maka yarhamuka Allah ka ta'amini kamar yin amin na addu'a da liman yake a cikin hutba ka gane yayi in liman yana hutba a cikin hutba sai yayi addu'a to amin din kar ka yi shi a bayyane da kowa zai ji kar ka dau hankalin mutane shi ma ana so ka yi shi a asirce wata awuzin da neman tsari in liman ya faɗi wata azaba ya wani gargaɗi ko ya faɗi wata azaba ta wuta to in za ka nemi tsari ga wannan azaba da liman yake gargaɗi a kai ka nemi tsarin daga wannan azabar a asirce wastighfarin da neman gafara inda zikin sababi duka a lokacin da lima yake ambatan dalilin yin amin din shine addu'a ko dalilin neman tsarin ko dalilin neman gafara ka gane ai ba ba hana ka kai amin ga addu'ar mai hudu ba ba ba a hana kai neman tsari ga wata azabar da mai hudu ba yake ambato ba ba a hana ka neman gafara ga wani zunubi da ka san ka aikata liman yana gargaɗi a kansa ba, to amma ka yi shi a asirce inda zikirin sabari. Wajaza ta kaɗe, ko? Ƙabla jurusil kaɗibi, ta kaɗin allakawa zuwa sahu na gaba, jaza ya halatta ƙabla jurusil kaɗibi kafin zaman mai kuɗu ba a kan mimbari. amma ta kaɗin ɗin na ƙetarawa ne furgatin domin wata kafa tana zaune a sahu ana jiran zuwan liman sai kuma ga sahun da yake gabanka akwai guri to ya halatta ka gurgusa ba wai ka tsallaka mutum zuwa sahun da yake gaban na gabanka ba in furja ɗin ba a sahun gabanka ba ne to da halatta ka ƙetara mutum ba shi dai wanda yake gaban ka din shi ne zai matsa ya cika wancan kai kuma ka matsa ka cika inda ya bari ina fata an gane wa ba'daha da kuma bayan an gama hudu ba qabla salati kafin sallah mutlaqan ga kowace hudu ba ko a ta farko ko a ta biyu in an gama hudu ba ta farko liman ya zauna kafin ya tashi ya fara huduba ta biyu ka iya matsawa ka cike wannan furta da take gabanka ko kuma a huduba ta biyu ne ya idar kafin ya zama a mimbari a tsaye da sallah ka iya matsawa ka cika wannan kafar da take gabanka yace kamar shi baina sufufi kamar tafiya tsakanin sahu wannan duka jaza in dai ba mutum za ka tsallaka ba ka shigo ta kofa sai ya zama kuma sahu ya cika gurin baka samu gurin da za ka shiga ba to ya halatta ka yi ta zuwa tsakanin sahu kafin zuwa ƙarshen sahu ko ka samu gurbin da za ka zauna wannan babu laifi wa kalamin da yin zance ba da bayan hudu ba ko li salati har zuwa yin sallah tsakanin hudu ba da iƙamar sallar juma'a ka iya yin magana duka ya halatta ana hudu ba ne bai halatta ka yi magana a bayan kammala kafin a yi sallah ka iya yin magana wa zikirun ya halatta kuma ka yi zikiri ambatan Allah ƙalla da ya ƙalanta kuma sirran a asirce bayan an gama khutba din kafin a shiga sallah wa nahyu khadidi ko da kuma hannun mai khutba yana cikin khutban duk ana magana jaza ka gane ai hannun limamin da yake kuduba ga wanda ya ga a masallaci yana aikata abin da bai dace ba ya bar hudubar ya yi mar magana ce wani ko kai malam ka daina abin da kake ko ya ga yana huduwa sai ya ga wani yana wasa da wani abunsa ko yana dalle-dallen waya a zamanin shegiyar wayan nan Allah wani fa kamar a sallah ma zai ɗauka ya yi to babu laifi ya yi masa hani ya ce kai ka ajiye wayan nan ka bari sai an yi sallah ya bar hudubar ya yi hani in ya kama au amru ko umarninsa in ya ga wani ya miƙe kafa ya ce kai ka lankwashe kafar ka ka wannan umarni ne wa ijabatu da kuma amsawarsa yana cikin huduba sai faɗi wani abu mai muhimmanci sai wani ya kasa hakuri ya yi masa tambaya to me hukuncin kaza da kaza to ya halatta ya amsa mai tambaya a cikin hudubar wannan duka akwai halarci alhamdulillah sai ne to halul masail shafi na nawa halul masail shafi na sha bakwai to ina za a tashi Allah maɗaukakin sarki ya ce, wa tubu ku tuba ila Allah zuwa ga Allah jami'an baki daya wato ga dukkan zunuban da kuka aikata jami'an ayyuhal mu'minuna ya ku jama'ar mu'minai la'allakum tuflihuna haqiqa au kun tuba za ku rabauta suratul nur aya ta 31 aya ta biyu da take magana akan tuba a wannan littafi take ya ayyuhal ladzina amanu ya ku da suka bada gaskiya tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha kuma tuba ta nasiha taubatan nasuhu shine tuban nan da aka yi da sharuɗan nan guda uku annadamu alama fata wani yato Allah ya uda ila zambi shi ma baqiya alai min umrihi wa an yakbu kal ma'siyata wannan ita ce taubatan nasu tuban da kai da da nadama da kuma niyyar ba za ka ƙara komawa ba ko da a gaban zuciya da shaidan za su linjaye ka ka sake aikatawa amma dai sanda ka tuban nan a niyyar ka ba za ka ƙara yi ba amma kana cewa Allah ka tuba kuma da niyyar nan gaba za ka sake a wannan ya zama kana yi wa ubangiji ka izgilanci kamar yadda ya zo a cikin hadisi asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum Allah ya ce in kuka yi tuba tuba ta nasiha to ubangijinku an yukaffira ankum sayyi'atikum zai kankare muku dukkan miyagun ayyukanku wa yudkhilukum jannatin zai shigar da ku aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda kolama take gudana ta karkashin ta suratu tahrim aya ta 8 wa qala alayhi salatu wassalam manzal alayhi salam ya faɗa cikin hadisi yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah wastaghfiruhu ku nemi gafaransa fa inni domin ni ma da bana zunubi a tubu iliyoni ina tuba a cikin kowane yini ni aka marratin har sau ɗari to in har manzon Allah zai yi istighfari ɗari a yini guda shi da baya laifi in yayi ma Allah ya yafe ko bai tuba ba ya tafira laka Allah ma ta kaddama min zambika wa ma ta akhara to kai da kake ba ma'asumi ba kana iya yin kuskure kana iya yin daidai kana iya yin sako kana iya yin da'a to ya kamata a ce akalla kai dubu in har manzo Allah da baya laifi in yayi ma an yafe zai yi istighfari ya tuba ga Allah har sau ɗari a kowane yini to kai ya kamata in san samu ne a ka kai dubu in bai samu ba lalacewar ta kai lalacewa to akalla kai irin na yan tijaniya ka samu istighfari ɗari biyu da talatin ɗari da safe a lazumin safe ɗari da yamma a lazumin yamma talatin a cikin wazifa wannan ragon ɗan ɗari ƙarshen in har annabi zai yi ɗari to kai ana so ka yi fiye da ɗari rawahu musulmun na biyu shi ne a ta'ibu mina zambi manzo Allah ke kaga mutumin da yake tuba daga zunubi kamar la zamba lahu kamar wanda ba yi da zunubi in dai tuban nasa taubatan nasuhun ne tubu ila la taubatan nasuha in dai irin sa yake yi ko a wani hadisi ma manzo Allah ce walau ada fil yawmi 70 marra ko da a yini ɗaya zai koma ya maimaita wannan sakon sau 70 in dai ya shi da sharaɗin ba zai ƙara ba daga baya kuma shaidan ya rinjaye shi ya koma ya ƙara yin nadama ya sake tuba da zai ba zai ƙara ba ko zai wannan sau saba'in to a wajen Allah kamar la zamba lahu kamar mutumin da bai da zunubi rawahu ibnu majah wa tabarani to alhamdulillah sai min Allahu alwabi Allah Abdul Qadir bai zo ba eh eh wannan alƙasim ne mala abdulkadir mai alfiƙihul wadi ko ba san abdulkadir ba yau bai zo ba ko yanzu mun haɗu da yayansa a illela akwai wani shugaba ko a ko dai baban sa kai wan alhaji ali illela ne yawa baba ne ko eh mun haɗu da shi a tajuwa wurin jana'iza ne bakar sa ne shi ma bin nasa yana ina za mu tashi tamrini na shida Allahul Wadi shafi na 65 tamrini na shida shine ko ba'a mudari'a kulli fi'li min al-af'al al-atiya shine ka sanya fi'li mudari'i na dukkan fi'iloli masu zuwa ka sanya shi fi jumlatin mufidatin a cikin jumla mai fa'idantarwa wa bayyin ka bayyana mana a huwa mu'tallil akhir shin wannan fi'ili mudari'in mai illan ƙarshe ne bil alif saboda alif a ƙarshensa an bil wayi ko an masa illa a ƙarshe ne da waw an bil ya'i ko an masa illa a ƙarshe ne da ya dukkan sa dai yana da illa to abin da yake nema bayan ka ɗauki kowane fi'ili ɗaya daga cikin fi'ilolin nan guda shida ko guda bakwai ka gina jumla da kowanne to sai ka bayyana mana shi fi'ilin wanne irin illa ce ke tare da ga fi'ilolin kamar haka da'a ka gane yayi kamar ka ce da al'abdu rabbahu bawa ya bauta wa ubangijinsa ko da bawa ya roƙi ubangijinsa ko da ana addu'a kenan to kaga wannan ka kina shi a jumla mufida to tambaya ta biyu ka bayyana a huwa mu'tallil akhir bil alif am bil waw am bil ya'i wala irin illa akai wa da'a yawa bil alif ba to haka nan safa kama kama ka ce safa ma'ul jari ruwan da yake gudana safa ya tsarkaka kamar tataccen ruwa ma'ul fatin wa anharun min asalin musaffan ko aljanna akwai ƙorama ta zuma zumar kuma musaffan tatacciya wanda babu kaki a cikinta babu ƙudan zuma a cikinta eh tatacciya ruwan zuman ne zalla kuma ba wai a rijiya ko a wata randa ko a wani tafki ba alharu aka ce naru ƙorama da suke gudana gudu yake ruwan kuma a tatan na zuma yi in ba Allah ba waye da wannan zuma ɗari biyu yanzu ba ta cika ƴan ƙaramar roba amma ga Allah ya yi korama ta aljanna yi kuma ba ita kaɗai ba fiya alharu min ma'in gairi asini wa alharu min labanin laina ta gayyar ɗa'amuhu wa alharu min khamrin lazzatin lisharibina wa alharu min asalin musaffa ƙoramu ne guda hudu ɗaya na ruwa ka gane ai ɗaya na giya ɗaya na nono labanin kuma lagata gayyar ɗanɗanata da canjawa ƙwaryar nono goma da wuya ka samu ɗaya wanda bayi da tsami ko kaɗan ne ko to sannan in ya kwana fa in ya ƙara wani kwana in ya yi kwana goma ba eh shi ma lai daga gayyar ɗamu to amma shi na aljanna tunda Allah ya halicce shi har abada lai daga gayyar ɗamu ɗanɗanansa na laban ɗin baya canza baya tsami ballantana ya yi wari ko ya lalace sannan wa alharu min khamrin lazzatin da sharibin akwai korama ta giya mai daɗi ce da sharibin ga masu sha ba wani makaki ba wani wari ka san jiya duniya jiyan da kai ba za ka raba ta da abu uku ba eh tana wari dukiya tana wari ko da tana da zaki to sai ka zo wari kuma tana da makaki ga kuma bugarwa amma ta aljanna ba ta da wannan sannan sai wa alharun min asalin musaffas akwai kolama ta giya tatacciya shine ma'anar musaffas safin wanda yake bai cuɗanya da komai ba shine ne yake maka safa ka gane ai sai ka ce safa ma'ul jari ruwan da yake gudana ya tsarkaka ba wani abu da ya cutsanya da shi wannan shi ma fi'ili ne ma bi mu'tallil akir bil alif sannan sai radiya mun san radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma su yarda da Allah to radiya fi'ili ne ma bi al mu'tallil akir to da wani irin harafi aka yi masa illa yawwa al-mutallu bil yadi sannan sa'a ya yi aiki ko ka ce sa'a bainal baina safa wal marwa ko sa'a baina safa wal marwa yayi tafiya tsakanin safa da marwa sa'ayi kenan to sa'a fi'ili ne ma bi kuma mu'tallul akir to da wannan harafi aka masa illa yawa mu'tallun bil alif sannan hada ka gane ai hadallahu nasa Allah ya shiryar da mutane to hada filu madi mu'tallul akhir da wannan irin harafi aka masa illa shi ma an masa harafi ne bil ali an masa illa da ali sannan saqa eh saqa rajulun azzam'ana wani mutum ya shayar da mai kishirwa saqa na astaqayu ne saqa rajulun azzam'ana rajulun wani mutum saƙa ya shayar da azzam'ana mai kishirwa to saƙa fi lumadin al-mutallil akir da wannan harafi shi ma aka masa illa shi ma bil ali ko amiya zaidun ba da an kana basira zaidu ya makance bayan da yana gani to amiya fi'ili ne ma bi mutallul akir bilme bilyaɗi to alhamdulillah sai ne eh eh eh am eh harfu istifhami ne eh yi harfu istifham kuma har kuma harful alafi ne ana yin adafi da au ana yin adafi da am eh amma ba a kowane nau'in istifhami ake yin sa da am ba ka gane ai wani sai ka karanta balaga in ka shiga zai bambance maka nau'in istifhami da kowane irin harafi in ya zama ka gane ai jawabin da ake nema daga gare ka duk ta'ayini sai ka ayyana to za ka yi adafi ne da am amma in ya zama tambayar da ake maka amsarta da na'am ne aula ka gane ai zaidu ne ya zo ko ko ko amru to anan am za ka sa kaga ba dama ka ce eh ko ka ce a'a dole sai ka ayyana ɗayan biyu zaidu ne ya zo ko amru waye ya rasu ne zaidu ne ko amru a nan wata yana za ka ba dole ka ce ko dai ka ce zaidu in shi ne ya mutu ko ka ce amru in shi ne ya rasu dole sai ka ayyana ba za ka ce eh ko a'a eh amma in da aka ji ba ka ce wai zaidu ya zo me za ka ce eh ko a'a babu da ta ayyana to duka wannan shi ke kawo dalilin bambancin istifhami da auko da abu sai menene ne shafi ɗari da sittin da shida tamrini na uku to hawilin afa'alar mafiya to aiki ya zo ka juya fi'iloli mabi fil da ata cikin jumlolin nan masu zuwa guda shida ka juyar da su daga fi'ili mabi ila afa'alin mudari'a zuwa fi'iloli mudari'ai wa ayyinil fa'ila kuma ka ayyana menene fa'ili fi kulli jumlatin cikin kota jumla ba'da tahwili bayan ka juya sami'tu nida'a naji kira ka gane ai in bi salati ne to naji kiran sallah eh annida'u kira yawma yunadi munadi ko kaga wannan kira ai ba ne sallah bane kira ne na zuwa hisabi min makamin bayyidi to in ka ce sami'u sami'itun nida wannan jumla fi'ili ne da fa'ili da maf'uli sami'a shine fi'ili madi ta'ul mutakallim ita ce fa'ilun marfu'un anan ita ce a matsayin fa'ili sami'tu din maf'ulun wa fa'ilun annida shine maf'ulun bihi mansubun to sami'a din nan ka juya shi ya koma fi'ili mudari'i sannan kuma in ya koma fi'ili mudari'i to dole ne ka samu masa suna gangariya da zai zama fa'ili dan ba zai zama kai ne ba a fi'ili mudari'i ta'ul mutakallimin nan dole ka koma sunan wani sai ka ce yasma'ul muslimun nida al-muslimu musulmi shi ne zai musanya wannan ta'ul mutakallim din sami'a kuwa in zaka mai da shi mudari zai zama yasma'u sai ka ce yasma'ul muslimun nida to da yake maka ka ayyana masa ayyinul fa'ila fi kulli jumla sai ka ce yasma'u fi'lun mudari'u sannan المسلم شينه فاعل مرفوع النداء شينه مفعول به منصوب kaga ka canja kamannin jumla daga fi'ili mudari'i da ta'ul mutakallim ta koma daga fi'ili madi ta koma fi'ili mudari'i ta'ul mutakallim da ta zo a matsayin fa'ili ka musanya ta da suna gangariya wanda ya dauki rufu'arsa ta fa'ili na biyu shine zahabna ila al-manzil mun tafi zuwa gida zahabna mun tafi kaga zahaba filu madu na din nan shine fa'ilun marfu'u fa'ili ne kuma mai rufu amma na aka ce eh saboda me li'annahu mabniyu la yadharu fihi i'rab duk wani harafi mabni da yazo a matsayin suna to da irabi baya bayyana sai dai a kaddara eh tunda yazo a gurbin fa'ili to za mu ɗauke shi fa'ilun marfu'un, ka gane ai, to ilal manzil jarun wa majarurun, to ya za mu yi mu juya wannan jumla daga madi ta koma gudari kuma mu fitar da ka'iri, to sai ka ce yazhabul adufalu ilal manzili, al'adufalu yara ƙanana ko yazhabuna suna tafiya ilal manzil zuwa gida. maimakon zahabu na mun tafi to ba mu manyan iyaye ne muka tafi ba a'a yawwa yazhabu al-adfar yazhabu yazhabu kaga fi'ili ne mudari maimakon zahaba ma bi to al-adfalu sune fa'ilun marfu ila al-manzil qadarun wa majrur rattabtu ko darajataka na jeranta darajojinka ko mukamanka ka gane ai kamar ma'aikatan gwamnati ba akwai label ba to shine daraja anan eh an zo promotion akwai level 7 akwai level 8 akwai level 9 da sauran akwai a local gamma akwai a state gamma akwai a federal gamma ko to shine daraja anan mutumin da ya kai a masa ƙarin label ya zo ya yi magana an kwan biyu ya ji shiru ya dawo ya ce ya har yanzu ne sai ka ta masa rakamtu daraja taka ko daraja ka na tsara menene label ɗinka kawai saura zartarwa to rattabtu kaga rattaba fi'lu madi ta'ul mutakallimu ita ce fa'ilun marfu'un darajaka shine maf'ulun bihi mansubun to idan zaka mai da shi fi'li mudari da rattaba sai ka ce yurattibul mudiru darajaka al mudiru principal ko head master ana ta masa mudir in shi ne yake da haƙƙi ko in kuma koma wa yake da haƙƙi ka iya kawo sunansa ka ce yurattibu zaidun darajaka zaidu yana rattaba ko jeranta darajarka wato matakinka da ka kai yana so ya yi kokari ya baka matsayin da Allah ya baka a hausawa ba sun sace wannan kalmar ba musamman yan larabari za za ce an rattaba hannu akan yarjejeniyar kaza to rattaba ai fi'ili ne ma yurattibu shine fi'ili mudari tartibar shine ismul mazdari rattaba yurattibu tartibar eh har tartibi din ma sun sata suna cewa ai ba wani tartibin jadawali da ya kawo min kawai an kawo abu a watsa ba wani tartibi kaga babu tsari kenan to alhamdulillah mun samu ku saula uku sai me ɗari da nawa ɗari ɗaya ɗari da goma daidai to ina za mu tashi albasu al'alfazu ko itirafan wa sari'an lafazozin nan da suka zo cikin wannan jumloli guda tara itirafan kalmar itirafa ɗinan da ya zo a farko a ƙararsu bizabbi na yi ikirari da laifin da na yi itirafan ga furuci wa sari'an da lafazin sari'an tsarar kiɗaru jirgin ƙasa ya tafi sari'an da gaggawa wal ƙahaƙara da muka ce raja aljaishul ƙahaƙara lindina ta komo da baya da baya shi ne ƙahaƙara wa salasan da lafazin salasan da aka ce halafar rajulu salasan mutumin nan ya rantse har sau uku wa sauɗan da muka ce da rabal huzi alhisana sauɗan mahayin doki ya doki doki sauɗan da bulala ina fata an gane wa kulla da kuma jadda ɗalibu kullal jiddi ɗalibi ya yi ƙoƙari fiye da dukkan ƙoƙari kulla kenan wa ba'ada da aka ce a hasanar aminu ba'adal ihsan ma'aikaci ya kyautata wani shashin aiki wa zalika ko da lafazin zalik da yake a karamta daifa ka girmama bako zalikan ikiram irin wannan girmama wa me wa ma koko waha eh waha da lafazin ha da kace jamal tuka mujamalatan la ujamiluha ujamiluha din nan ta wannan ujamilu wa ai ujamilu daban hama daban suka zama kalma daya na kyautata zamantakewa da kai irin kyautatawa da ban taba kyautatawa ga wani ba to waɗannan lafazozi duka yawa shi da maka waha da fulutin ha min aja miluha ujamiluha daga lafazin na ujamiluha ko kalma ta ujamiluha fil amsalati mutaqaddima waɗannan da suka zo a mutasammata da ta gabata ya dullu kullum minha ko da ɗaya daga cikin yana nuni alama ala masdarin fi'il al-mazkur qablahu abu sa ma'anar wani fi'ili ko ko ismul masdari na wani fi'ili da aka ambata qablahu gabanin wannan furucin da aka sai a qararsu a qararsu ba fi'ili bane to i'tirafan shi kuma ismul mazdar ne kamar i'tirafa ya atarifu i'tirafa kaga i'tirafa fi limadi ya atarifu fi limudari to i'tirafa shi ne ismul mazdar kaga yana da alaka da aqrar ikrari da i'tirafi kusan duk ba nasu daya wanda yayi ikrari i'tirafan wanda yayi furuci kaga duka dai ya ambaci abu ne da shi ya aikata ko mai kyau ko mara kyau shi na ce faka annaka kamar cewa kai haka ne wa yahillu mahallu zalikal manzari wannan itirafan din da sari'a da ƙaƙara da waɗannan duka lafazozin suna sauƙa ne a mazaunin wannan ismul manzari وكأنك قلت في الأمثلة المتقدمة على الترتيب kamar ka faɗa ne a cikin mutalmu da ta gabata ala tartibi abu sajelantawa da kace aqrartu bi zambi itirafan to kamar ka ce aqrartu bi zambi iqraran domin ma'anar itirafi da iqrari kamar da na faɗa duk abu ɗaya ne wa sara al kamar ka ce jirgin kasa ya tafi ne sairan tafiya sari'an ta gaggawa amma sai ka cire saira din kawai kace shari'a da gaggawa amma kana nufin tafiyar ce ta gaggawa warda aljaishu runduna ta komo ruju alƙaƙara juyowa da baya da baya sai ka cire raza kace ƙaƙara wahalun majarratu haka ne yake gudana har sauran gaba ɗaya alhamdulillah sai ne shafi yawa ilin namun ne ba shafi na da ina za mu tashi hamsin ko sittin kace shafi na hamsin da biyar eh to ina za mu tashi wakila eh aka ce ra'asul aqali shugaban hankali daga cikin dukkan hankula da yake shugaba an ya kuna kalamu zance ya zama to dukkan sabuti da tabbatarwa sai abin da yake matabbaci kake furtawa wata amuli da kuma lura duk abin da zai fito a bakinka to ka tabbatar ka san hukuncin wannan abin da zaka faɗa ka san kuma me zai biyo baya kuma ka yi ta'ammuli ka yi lura da kyau wajen furtawa kar ka yi kuskure kar ka yi galaɗi kar ka faɗi abin da ba shi ne a zuciyarka ba ƙalar ƙa'ilu wani mai faɗi cikin waƙa yana cewa Tuki ka fi nazmil kalami bi kamsatin in kunta lil mutin shafi muti'a la tubdilan sababal kalami wa waqtahu wal kayfa wal kammi wal makana jami'a ya to usi ka ina maka wasiti fi nazmil kalami cikin tsara zance ina maka wasiya bi kamsatin da abubuwa guda biyar in dai zaka furta magana in dai kana so ta zama ƙararriya wanda babu kuskure a cikinta kuma ba za ka yi nadama ba a bayanta to ina maka wasiya ka lura da abubuwa guda biyar in kunta in ka kasance muti'an mai yin da'a lil musi da mai yin wasiya a shafiqi wanda yake mai tausayi gare ka mutumin da yake tausaya maka yake ma wasiya in dai kai mai da'a ne gare shi to ina maka wasiya da abubuwa guda biyar cikin tsara zance menene abubuwa guda biyar la tughfilan sababal kalam kar ka rabkana da dalilin zancen me dalilin da yasa zaka yi magana farko kenan eh dan saboda an fusata ka ne ko an zage ka to ka san me zaka faɗa kar ka faɗa abin da kai ma zaka yi nadama kamar yadda wanda ya yi zakin nan ya yi nadama ka gane ai karkaram kana da sababin zancen wa waqatahu da kuma lokacinsa kowace magana akwai lokacin da ya dace da ita ka gane yayi in lokacin fadarta bai ba karka fada wal kaifa da kuma ta yaya zaka faɗi wannan maganar kaifiya kenan kaga guda uku kenan ka san lafazin da zaka furta ko da ma'anar ɗaya ce to ka zaɓo lafazi da kaifiyar da zai dace da abin da kake so ka isa walkam da kuma adadi alkam na adadi yawwa sau nawa ya kamata ka faɗi magana wal makana da kuma gurin da zaka furta maganar jami'an gaba ɗaya waɗannan su da abubuwa guda biyar malamai suka ce ilimin lauya duk a cikin wannan baitin aka ce wannan baitin guda ɗaya na ƙarshen nan la tukdu na sababal kalami domin ka je wallau ya inda ƙwararre ne to sai ya maka wannan tambayoyin guda biyar kafin ya tsaya ma a gaba alƙali eh zai ce me dalilin da ya sa aka yi kaza din da har kuka je gaban alƙali sai ka gaya masa kuma da ce ka gaya min gaskiya kar ka koyi min komai in kai ne kai ma ka gaya mu in ba kai bane ka gaya mu sai sai sai sai ya tambaye ka wannan kuma zai tambaye ka yaushe aka yi kaga waqatu kenan kai faɗin to ta yaya aka faɗi wannan magana wal kalmi kuma sau nawa aka faɗa kuma wal makana jami'a a wanda guri aka yi in dai ya sa abin da yake ya karantu sai ya maka tambayoyin nan guda biyar kafin ya tsaya ma a gaba wa yakunu mustafidan fi jami'il ahwali wal awqat ɗalibi ana so ya zama ne neman fa'ida ta ilimi cikin dukkan halayensa da kuma lokutansa, kuma neman fa'idan nan ta ilimi min jami'ar ashkasu daga dukkan mutane a shaksu mutum. Daga dukkan mutane da wanda fahimtar ku iri ɗaya da wanda fahimtar ku ta saba kai da wanda addinin ku ɗaya da wanda ba addinin ku ɗaya ba ma in dai yana da wani abin da ya sani kai baka sani ba kuma wannan abu in ka san shi zai amfane ka to kar ka duba cewa shi ba musulmi bane kar ka duba cewa ba aqidar ku ɗaya ba kar ka duba cewa shi bawa ne kar ka duba cewa shi talaka ne kar ka duba cewa shi kaza ne ka je ka nemi wannan fa'idar a wajensa in dai ka san za ta amfane ka domin ƙala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al-hikmatu balatul muni ita hikima yana nufin kalma ta ilimi balatul muni batacciyar dabba ce ta muni kamar taguwar ka ce ko jakinka ko dokinka ko akuyarka da ta bata kwana da kwanaki kana ta nema baka samu ba aina ma waje da duk inda mumini ya sami wannan dabba ta da ta bata a kaza ya kama ta dama ta tafi kana nema akwai ka da ta bata sai ka ganta a hannun kafiri za ka ce a ni ba alwala da ita tunda ta shiga hannun kafiri ne zo da ita za ka yi wannan ko ka ganta a hannun mahaukaci yana ja shi kenan za ka ce tunda ta shiga hannun mahaukaci ya kama ba ruwanka da ita ko ka ganta a hannun yaro karami wanda bai kai ka ba za ka ce shikenan tunda yaro ya kama kai baka so to balantana kuma hikima abu da zai amfane ka duniya da lahira kai ka fi cancanta ka kama kayar ka duk inda ka same ta fatan kai ta yi in ka ganta a wajen kafiri ko a wajen munafiki ko a wajen mahaukaci kalbi kayar ka ta ka sai fatan kai ta yi alhamdulillah sai ne asadul jami'u lil usul shafi na nawa shafi na sittin da takwas to ina za mu tafi عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال صلى الله عليه وسلم يا شيء لا حسد إلا في سنتين باب جبنا فاتي cikin mutum biyu wato hasada anan da malar aljibdatu jibda domin yace yudlaqul hasadu ana sakin lafazin hasada wani lokaci wa yuradu bihi tamanni zawal ni'matil ghairi amma ana nufin gushewar ni'imar da Allah yayi wa wani to ba ita ake nufi anan ba ka gane ai wa ta'ati fil akhlaq insha Allah wannan irin wata hasada mummuna da mutum yake gurin gushewar ni'imar da Allah yayi wa wani bayanin ta dalla dalla da zo a cikin kitabul akhlaq insha Allah sannan yace wa yutlaqu ala sakin lafazin alhasad wa yuradu bihi tamanni misalan ma inda algayr amma ana nufin da wannan kalmar gurin samun misalin abin da Allah ya bawa wani ba kana so shi ya lasa ba ko a kwace a baka a kai ma kana so Allah ya baka irin abin da ya bawa wani ka gane ai to irin wannan wani samma jibda ka ji ba abin da na gaya maka ita wannan hasada ta biyu ana ce mata jibda wa hul muradu huna ita ita ce ake nufi anan ba hasada ta kana jin haushi Allah ya ba wani ilimi yana aiki da shi ba ko Allah ya ba wani wani kuɗi yana alheri da shi ba ko Allah ya ba wani mulki yana tsaida adalci ba ba shi kake nufi kana nufin kai ma da za ka samu irin wannan kai ma ka bauta wa Allah kamar yadda wancan yake bauta wa Allah da ni'imar da ya masa to ita ake nufi ana ita ce gibda la hasada babu buri illa fitna ta nufa sai sai a cikin mutum biyu mutum na farko rajulun atahu Allah malan mutum ne Allah ya bashi dukiya fa sallatahu ala halakatihi fil haqqi kuma Allah ya bashi ikon halakar da dukiyar nan cikin gaskiya imala cikin hanyar da ta dace ai bi infaqi fi sabilil khairi yana cike ce da dukiyar a hanyoyin alheri wa maradatin lahi ta'ala da neman yardar Allah ta'ala ko sannan wa rajulun da mutumin da atahu Allahu hikimata shine mutum nabi Allah ta'ala ya bashi ilimi shine hikima fa huwa yaqdi biha yana hukunci da wannan ilimin da Allah ya bashi in yazo sallah yana aiki da ilimin da Allah ya bashi in yazo duka wani aiki na ibada ko na mu'amala ko kasuwanci yana aiki da ilimin da Allah ya bashi wa yu'allimuha kuma yana ilmantar da ita bai nade ya zauna ya nade kafa ya kame hannu ga barin karantar da wanda ba su sani ba to wannan duk wani mutumin kirki mumini na Allah yana gurin samun irin wannan shi ma Allah ba shi ilimi ya ba shi damar yin hukunci da aiki da ilimin da koyarwa sannan wancan da zuciya duk wani mumini yana sha'awar mutumin da Allah ya ba shi dukiya kuma ya ba shi ikon sarrafa dukiyar nan ta hanyar alheri shine ma'anar la hasada illa fi sunatayn rawahu al-shaykhain bukhari da muslim wa tirmidhi da imam tirmidhi suka rawaito wannan hadisi wa anhu daga abdullah dan mas'ud an nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace dabbara allah imra'an allah ya ni'imta mutumin da sani aminna shi an yadda wani abu daga gare mu na hadisi faballagahu kama sami'a kuma ya isar da shi ga wanda bai ji ba kama sami'a kamar yadda ya ji bai yi daɗi ba bai yi rage ba kama sami'a farubba muballagin wancan manzo Allah ya masa addu'a sahabin da ya ji a bakin manzon Allah ya isar wa wanda bai ji ba sawa'un wanda bai ji ba a zamanin manzon Allah ne baya nan aka yi ya je ya gaya masa ko kuma bayan wafatin manzon Allah ya karantar da tabi'ai duka maza Allah ya masa addu'a labbar Allah Ibrahim Allah ya ni'imta mutumin da ya ji magana daga gare mu kuma ya isar da maganan nan kamar yadda ya ji to sai maza Allah ta farubba muballage da yawa wanda aka isar wa da zance na ba shi ya ji ba ba shi ya isar ba shi isar masa aka yi shine muballagh ismu maf'ul in muballighu aka ce shine ismu fa'il mai isarwa fa rubba muballaghin da yawa mutumin da aka isar masa da ilimi ko hadisi daga manzon Allah au ashi ne mafi kiyayewa min sami daga wanda ya ji daga bakin manzon Allah wannan manzon Allah ya ba da shaida da yawa daga cikin tabi'ai da tabi'u tabi'i da suka fi kiyayewa suka fi fahimtar maganar manzon Allah wanda su a bakin ba a bakin manzon Allah suka je ba a bakin sahabi suka ji amma suka bi sahabin nan har da cewa da kiyayewa da fahimtar abin da manzon Allah yake nufi wannan da shaidar manzon Allah da yawa wanda aka isarwa a wa'ashi ne mafi kiyayewa min sami'in fiye da wanda ya ji daga gare ni wannan hadisi rawahu Tirmidhi wa Abu Dawud wa fi riwayati laddara Allah imra'an Allah ya ji kan mutumin da sami'a minna hadisan yaji hadisi daga gare mu san yace sami'a minna shay'an a wata riwaya wannan kuma sami'a minna hadisan yaji wani hadisi daga gare mu fa hafizahu ya haddace shi hatta yuballighahu har ya isar da shi ga wanda bai ji ba to sai da farubba hamil fiqhin anan ba farubba muballajin ba yana magana da shi wanda ya ji din anan farubba hamil fiqhin da yawa madaukin fiqhu eh wanda ya dauko ilimin fiqhu na addini daga bakin manzo Allah ila man huwa afqahu minhu zuwa ga wanda yake ya fi fahimtar addini shi fa shine ya dauko hamil fiqhin ya dauko fiqhu tun daga manzon Allah amma ya isar wa wanda yake a fuƙauru ya fi shi fahimtar wannan ilimin. Yi, da yawa ana samun wannan, wanda shi ne hamilu fiƙin, maɗaukin fiƙin ya yi dako ne kawai, ya kawo wa wani ya ilmantar da shi shi kuma ya fi fahimtar nassin da hukuncin da manzo Allah ya ko Allah yake nufi a wannan aya. Sai ce wa ruba hamilu fiƙin, da yawa akwai maɗaukin fiƙin laisa bi faqih shi ba faqihi bane ba masanin fiqh al faqih ba masanin fiqh akwai madaukin fiqh akwai masanin fiqh eh wanda ya haddace yanda yaji haka ya faɗa amma da yawa in ka nemi tafsiri da ƙalin bayani a wajensa ba zai iya amma wani da ya koya a wajensa zai je ya yi bincike ya faɗaɗa ya gano abin da wancan hamidu fiqh shi bai gane to da yawa akwai hamidu fiqh madaukin fiqh amma kuma laifin da faƙihi shi ba faƙihi bane ba masanin fiqh ba to haka nan a hadisi ma akwai akwai ne da kwan hadisi amma ba muhaddisi ba an abi mas'ud al-badri wato shine abu bakarata kenan shine abu mas'ud aka ce ibnu mas'ud wannan muhajiri ne abdullahi ibnu mas'ud aka ce abu mas'ud shine abu bakarata shine abi mas'ud al-badri anna rajulan wani mutum a tannabiya ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yastahmilu yana neman manzo Allah ya dauke shi akan bayan dabbarsa ay yadlub minhu rahilatan tahmiluhu shine yastahmiluhu yana neman wata taguwa abun hawa da za ta dauke shi zuwa jihadi fa qala sai manzo Allah ta innahu qad ubdi abi ko haqiqa ni fa an kalar da abin da yake gare ni bisigatul majhul ai in kada bisabilu ko hanya ta ba da abin hawa ta yanke gare ni limautu rahilati saboda mutuwar taguwata ni ma ba ni da ita balanta na na dauke ka akan taguwa au da'afiya ko kuma launinta taguwata ba za ta ɗaukar mutum biyu ta ɗauke ni ta ɗauke ka ina fa shine ma'anar inna qad ubdi abi ni an riga an yanke min abun hawa ba ni da wani abun hawa da zan ɗauke ka a kansa fa qala rasulullahi sai manzo ta sallama ce masa iki fulanan amma ka je wajen wani manzo Allah ya sa akwai wani daga cikin sahabbai da bayan taguwar da ya tanada ta zuwa jihadi ya tanadi wata domin taimakawa wanda bai da abun hawa sai manzo Allah ce ka je wa wani fa atahu sai mutumin nan ya je wajen wannan wanan yace manzo Allah ne ya turo ne yace in akwai abun hawa ka bani fa hamalahu sai wannan nan ya dauki wannan mutumin ko dai ya bashi taguwa abun hawa ko doki ko kuma ya dauke shi akan tasa da take da karfin da za ta dauke su manzo Allah da ya ga wannan mutum an bashi abun hawa kamar yadda ya umarni to fa qala rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man dalla ala khair duk wanda yayi nuni zuwa ga alheri fa lahu mithlu ajri fa'ili yana da lada misalin ladan wanda ya aikata wannan alherin wancan da ya ba wancan abun hawa ya hau to mazalla yana da irin wannan ladan kuma ba tare da an tsakuro a na wancan ne aka laba musu ba kowa Allah zai ba shi nasa cikakke muna magana akan ilimi sai malam ya kawo wani hadisi da bai da alaka a zahiri da magana akan ilimi to yana nufin tunda an ce mandala ala khairi bai takaito akan kai nuni an ba wani abun hawa ya hau kadai ba duk wani alheri ilimi ma alheri in ka karantar da mutum abin da bai sani ba ko kuma ka taimaka aka karantar da shi to kai ma za ka samu ladan wanda ya karantar da wanda aka karantar din rawahu al-arba'a marwayata hudu suka rawaice shi alhamdulillah lokacin sallah ya fatiha da salatul fatih Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu wadanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبإله العزيز فلا تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله يا وجماعة